الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba shidda da watan zulhijja bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da uku wanda ya dace da biyar da watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa anna na mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya iya muna abin da ba ma iya wa kawunanmu ya kasance muna jagora a duniya kuma da alkiyama ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka na uldu a wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa a satin da ya gabata mun kwana a cikin aya ta 177 wanda mun ka farko mun karanto farkon aya amma ba mu samu muka yi da wannan ayar ba za ka yau za mu ci gaba daga inda muka dora alarma sai a karanta wa tun daga farkon aya sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله يكي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى نمك قالكم الله يتي وآتى المال على حبه ya bayar da dukiyar a sonsa yana son ita wannan dukiyar tasa ya yi ciyar da dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sa na daga cikin abin da yake aiki da nagarta daga cikin albin bi ma'ana al'infaku fi sabilillah ciyarwa a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to kamar ka tambayi Allah wa ya kamata a ciyar sai Allah ya ce zawil qurba dange makusanta idan aka ce dangin makusanta dangin ka makusanta to su ne abin da ya shafi na farin akwai kannanka a ciki akwai yannanka dangin ka ne sannan kuma duk wanda ya shafi yana cikin kannan babanka yannan mahaifinka da ƙannan mahaifiyarka da yannanta duka suna cikin zawil qurba jama'a mun faita wayannan su ne zawil qurba wanda kaka zai hada ku eh, wanda kaka ya hada ku da su eh, ana kiran su zawil qurba dangi makusanta bangaren mahaifiyarka akwai zawil qurba sannan kuma bangaren mahaifinka akwai zawil qurba kuma dukkaninsu waɗannan suna da haƙƙi a kanka kai da Allah ya wadatar a kanka dinga kula da su wannan ba na zan take isani dai kamar da za mu gani ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin da al-imamu an-nasa'i da al-imamu ahmad da ibnu majah suka fitar da shi hadisin salman dan amir Allah ya kara masa yarda yace shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sadaqatu 'alal masakin sadaqa yin sadaka wa miskinai sadaka ce idan mutun ya tirar da kudin sa ko wani abu ya bayar wa miskini manzo Allah ce yayi sadaka sai ya ce wa ala zawil rahmi inna ta kacire dukiyarka ko wani abu da ka baiwa ɗaya daga cikin ɗan uwanka wanda watan zumunta ta hada ka da shi manzala ce to kai aiki guda biyu sadaqatul wasila kai sadaka kuma ka sada zumunta ashe idan mutun ya taimaka wa dangin mahaifinsa ko dangin mahaifiyarsa to aiki guda biyu ne yayi ya sada zumunta sannan kuma yayi yayi sadaka Allah zai bashi lada guda biyu shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ta tambaye shugaban halitta annabi Muhammad ta ce ya annabin Allah wa ya kamata na fara taimakawa manzon Allah ya ce makusantanki danginki haka in zaka fara taimako to ka fara taimakawa danginka da Allah subhanahu wataala ya sanya kun hada zumunta da su wanda tasaaluna bihi wal arham kuke hada Allah kuke hada juna da Allah da kuma zumunta zumunta ba karamin al'amari bane annabin Allah annabi Muhammad yake cewa arrahimu mu'alliqatun bi arshir rahman ita zumunta tana rataye da al'arshin Allah subhanahu wataala tana cewa ya Allah mawwasalani wasalahu Allah ya Allah duk wanda ya sada zumunta duk wanda ya diba mazumunta a cikin lamarinsa na rayuwa ya Allah ka sadar da shi dukkanin alkhairinka a rayuwa wa man qata'ani ya Allah duk wanda ya tobatar da ni ya walakantar da ni ya bazantar da ni bai doke ne wani abu ba manzo annabi ya ce addu'a zumunta tana cewa ya Allah ka yanke shi daga rahamarka ashe duk wanda ya yanke zumuntarsa ya yanke ilaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ya taushe dukkanin wani alkhairi da yake zauwa daga Allah zuwa gare sa ya liƙe wannan alkhairi Allah ya kare mu, haka haƙƙi ne akan duk wanda Allah ya baiwa falala a rayuwa kula da danginsa. A hadisi da muka karanto a satin da ya gabata, hadisin Abu Talha, hadisin Anas, hadisin Abu Talha da yake cewa yafi kowane mutum kudi a garin Madina da yace wa manzon Allah gashi na bada gona ta ka sanya ta a inda Allah ya nuna maka sai manzon Allah yake cewa ka abun ni'mal ma ni'mal malu salih li rajul salih madalar dukiyar kirki ga mutunan kirki amma ina ganin ta ka sanya wannan dukiyar da danginka wanda zumunta ta hada ku da su jama'a mun fahimta daga duk wanda Allah subhanahu wataala ya sanya akwai dangin sa a rayuwa to farkon wanda ya kamata so mori dukiyarka na fara uwayenka ne Qur'ani ya mana bayani Allah ya ce yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin Allah ya ce suna tambayar ka ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam mi za su ciyar dukiyarsu idan Allah ya baiwa mutum dukiya da kuɗi me ya kamata ya ciyar me ya kamata ya bayar sai Allah ya ce kul kace da su ma anfaqtum min khairin abunda kuka ciyar na alkhairi ko za ku ciyar wanda ya kamata ku fara taimakawa a rayuwa Allah ya ce mahaifanku guda biyu daga duk duniya da uwa mai albarka ba wanda ya kamata ya more kuɗinka ya ji daɗi da kuɗin da Allah ya baka da a rayuwa da mukamin da Allah ya maka a rayuwa kamar mahaifanka guda biyu a rayuwa idan Allah ya sa babanka da mamarka suna a raye Allah ya ɗora ka a wata kujera ta duniya ko Allah ya baka daudar rayuwar duniya yi kokari ka tabbatar a cikin arzikin da Allah ya maka ba wanda yake uwaye ka jin dadi idan aka waye gari a dukiyar da Allah ya baka aka samu wani ya fi more dukiyarka da mahaifanka wallahi ka tashi a tutar babu a tutar banza duk abin da zaka bayar wa sadaka a rayuwa da kyautatawa farkon al'amarin kyautata ma uwayenka zaka ga wasu a wannan zamani sun zamanto indararo ba sa bai wa gida sai daji kaga mutum gashi Allah ya bashi danginsa ba mai kiran masa alkhairi amma kuma can banza wanda su ba su hada alaka da shi ta jini ba za ka ga suna aiwa da mutumin kirki ne to shaidar farin da ya kamata a yi maka dan uwa shine zaman to family kinka mutane da kake rayuwa da su na zumunka su fi kowa more dukiyarka a rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai Allah ce zawil qurba watan dange ma'abuta kusanci wanda Allah subhanahu wataala ya sanya qaraba akwai jini harakar zumunta tare da su sai Allah ya ce wal yatama da kuma marayu maraye shine wanda babansa ya rasu bai kai munzalin balaga ba inji malum suka ce wanda ake kira maraye a addini shine wanda mahaifinsa ba fa mahaifiya ba wanda mahaifinsa ya rasu bai kai balaga ba domin tsakanin namiji da mace waye ke kula da yaro wake kula da infaki akan mutum uba shike kula da tufafinka ciyar da kai shayar da kai tufatar da kai ilmantar da kai daga shi yake jiwa ya zai ya nemo to daga lokacin da Allah ya kwantar da shi dama aka yi masa wafati to kuma ka in baka balaga ba sunan ka maraye to kuma sai Allah ya ce kana cikin wanda ya kamata a baiwa dukiya ana bukata shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini fa ashara bis sababati wal wusta maza ce da ni da wanda yake daukar kula da marayi yake daukar sharjikin marayi manzala ce kamar haka muke cikin aljanna haka muke da shi a aljanna inji annabi muhammad jama'a marayi ba abin waladantarwa bane marayi ba abin da ya kamata a sanya kuka bane marayi bai kamata ba al'ummar musulmi ta bar marayu su gane cewa su ba sa da gata a cikin al'umma duk al'umma da kaga ana walaɗantar da maraye hushin Allah yake iya sauka akan wannan al'ummar Allah ya kare mu maraye mutum ne wanda ya kamata a baiwa kula ta gaba ta gidan gaba a Qur'ani fa Allah cewa yas'alunaka an wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahumul khair Allah ce suna tambayar ka game da sha'anin maraye waya sha'anin maraye Allah ce kul kace da su watan sulhu shine mafi alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la'anatakum haka Allah ya fada ka fada da su cewa ɗan uwanku ne marayu ɗan uwanku ne domin ba makawa kana iya rayuwa kai ma a waye gari kai ma ka kwanta dama iyanka su zama marayu to musulunci ya karantar da mu cewa dan uwanku ba zai cika mai cikakken mai imani ba dai daga cikin ku ba zai cika mai imani ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ashe baka son ka mutu ka bar danka yana wahala yana tozarci kada ka kuskura ka bar maraye walakanta a rayuwa wani sahabi ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ina fama da matsala ta care ta zuciya zuciyata ta kekeshe ba abin da ke shiga cikin ta na wa'azi kowa ba na ɗaukasa da muhimmanci komi aladar ne a wajena manzan Allah a warkar da ni a bani maganin rashin lafiyata sai manzan Allah ce aqimu ta'ama wamsa har asal al-yatim ka dinga ciyar da abinci sannan kuma ka dinga shafar kan marayi zaka samu warkar zuciyarka ashe shafar kan maraye kula da maraye na daga cikin abun da ke sanya Allah ya gyara zuciyar dan annabi Adam idan kana fama da matsalolin rayuwa ka gwada taimaka wa marayu wallahi ka gayi Allah subhanahu wataala zai ka maka agaji kuma duk wanda ke kula da maraye wallahi Allah ba zai walakantar da ayyanka bayan kai rasuwa duniya amma idan baka dauki maraye kowa ba ka bar shi na ta wahala iri da muke gani a wannan zamani na sha fada nace da yawa daga cikin da kaga sun koma karuwanci a nan garin wallahi dalilin martaka ne uwayensu sun mutu suka bar su ba sa da wanda ke kula da larurarsu ba makawa kawai sai suka shiga wannan cikin wannan wannan sana'ar ta karuwanci wani da kaga ya koma barawo na gidan gaba ya zan criminal a cikin al'umma dan ta'adda na gidan gaba in ka je ka binciken rayuwarsa sai a ce maka babansa ya mutu ya bar sa dangin uban suka canye dukiyar ya tashi bai da mai kula da shi sai zama to da iska cikin al'umma kuma sai ya dawo ya hana musu hutu a cikin al'umma jama'a ba haka bane an taba fira da wata karuwa akai mata wa'azi aka kamo ta irin haka akai mata wa'azi ki ji tsoron Allah ki bar karuwanci tace to injini ko ina bar karuwanci injini tace uba mahaifina Allah ya masa rasuwa yawa min yara kanne guda uku mata tace sai mahaifiyata ba ta jin jikinta haka muka fara sana'ar koi sai sai abun bai yi ba bare sin sai duk wanda yazo sana'ar sayan kosan ba kosan bane yake so ni yake so da lalata tace a ƙarshe kawai ba yadda na iya yi da rayuwa ta sun take na asara karuwanci aka ce to ki tuba ki bari tace na ta bari ai tace sai da na tuba na bari tace in dai karuwanci ne na bari tace wallahi kasa kula da kannanta tayi kawai abin da take dibi kada a waye gari kannanta su koma wannan sana'ar ta karuwanci ita gwara ta lalace akan ta kula da tarbiyyar kannanta a rayuwa yau marayi nawa ne suke rayuwa cikin al'umma ba sa da ganiyo Allah ya baka wadata abinci sai an ci an sa a cikin kubel sai an sa a shara zaka wani ko wallahi zai iya dauko marayi ya kasa gidansa ya ciyar da shi tsawon shekara goma bai damu ba amma ba za mu iya yi ba sai kokarin tara dukiya wani fa kula da karatun marayi bai iya ba zaka sa ɗanɗaka makaranta mai tsada ka sanya masa tufafi ka sa masa tufafi mai tsada ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar idi ranar sallah manzo Allah zai ji idi sai ga wani yaro yana kuka yaro karami yana kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauko sai ya kira sa me ya matsalar yace mahaifinsa ya rasu bai da komi kuma ga yaran nan sun shiga cikin tsawa kowa yayi ado yana jin dadi kowa babansa ya saya masa kaya na alfarma yace da babana yana raye da yanzu ni ma ya saya min kayan sai manzon Allah ya fashe da kuka ya jayo yaron ya rungume sa yace ba za ka so ba shugaban halitta annabi Muhammad ya zaman to baban baba gare ka Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta zaman to uwa gare ka yace na yarda ya annabin Allah annabi yace akai sa gida akai masa wanka aka sa masa kaya ya fito yana murushi a dariya duk wanda ya sa barayi dariya wallahi Allah ba zai barka ka walakanta ba a cikin al'umma jama'a mu taimaka wa marayu mu ɗauki sharjikin marayu musamman galayya tana kusantowa kowa yana ƙoƙarin wasu galiban suna layya ba don Allah ba ne don dai kaddiyar su je gidan makota don Allah marayu nan ka taɓa tunani cewa ya kamata ka kula da shi bayan raso babansa suna da buƙatar karatu kamar da ɗaya suke da buƙatar karatu suna da buƙatar kayan sawa kamar da ɗayanmu suke da buƙatar kayan sawa suna da buƙatar su ci abinci lafiyayye kamar da ɗayanmu suke suke sa suke cin abinci lafiyayye suna da bukata da likita kamar da ayyuka suke da bukata da likita wallahi yau wani maraye in ya kwanta baya da lafiya Allah ɗaya ya san irin yadda uwarsa take ji dali a kansa kuma Allah ya hore mutane za su iya kula da shi amma an kasa kula da irin wannan ya kamata duk al'ummar musulmi ta sanya kwamiti na kula da marayu a dinga tallafa mu marayi Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga kula da marayi babban alkhairi ne babban aiki ne a cikin al'ummar musulmi da kamata a yi sakaci da shi ba to sai Allah ya ce wal yatama da kuma wanda yake marayu jam'u yatim kenan wal masakin da miskinai idan aka ce miskini malumai sun tattauna a kansa wai waye miskini wanda bai iya kansa shekara guda duk wanda bai iya dauka shekara shekara guda suka ce miskini ne duk wanda bai aje abincin shekara ɗaya ba a gidansa malumai suka ce wannan miskini ne ba suka ce a'a shine wanda bai da abincin wata uku a gida miskini ne ina ba ta mun fahimta miskini ya sha bamban da faƙiri shi faƙiri shine abinda za a ci yau sai ya fito ya zuwa da kyar ya samu shage cewa faƙiri Allah ya kare mu da talauci shi miskini akwai rihin asiri shi sa annabin Allah annabi Muhammad yace na leka aljanna sai daga mafiya yawa ɗan aljanna fuqara'u ne wal masakin talakawa ne da miskinai sun fi kowa yawa a cikin aljanna miskini kula da miskini haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa masu dukiya walmasaki da miskinai a kula da su a dinga tallafa musu kamar da za mu gani nan gaba sai Allah ya ce wabnas sabil ko da kuma ɗan hanya matafi wanda yake cikin halin bulaguro yana cikin halin bulaguro abun tsabe ke suna guzurinsa ya katse masa to wannan shi ake cewa ibnu sabil wanda yana tafiya abinci ya katse guzurinsa ya katse ya zo ya ce ku taimaka masa Allah ya ce to shi ma a taimaka masa wayannan mutanen da muka ambata mutane ne masu girman gaske wanda Allah subhanahu wataala ya ce kada ai wasa da su ibnu sabil ba gan wasa bane sai Allah ce wasailina da ma wanda su basu iya mallakar zuciyarsu ba sai sun zo sun yi tambaya da mutu ya shiga dan damuwa kadan to sai kowa ya ji shi baya iya hakurar da kansa to su yi asaili masu yawan tambaya kuma da mun Allah ya faɗa yace wa fi amwalihim haqqun ma'lumatin lis-sa'ili wal mahrum wanda yake tambaya idan mutum ya zo ya ce a basa inda ya bukata ce ta kawo sa to Allah ya ce kada a hana masa a basa to sai wani ya tambaya shin akramaka Allah ya halitta ayi roko mas'ala ta roko mas'ala ce mai girman gaske wanda malumai sun tattauna akan wannan mas'ala galiban dukkanin jamhurin malumai sun tafi akan cewa at-tasawwul bara da ake yi yanzu haramun haramun ne malaman usulul fiqh suka ce al-haramu huwa ma yu'aqabu fa'iluhu ko yusabu tarikahu shi duk abunda idan ka aikata za a baka zinubi idan kuma ka hakura da shi za a baka lada jama'a kun fahimta al-haramu huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarika abunda in ka aikata za a baka lada ai za a baka zinubi idan kuma ka hakura baka yi ba za a baka lada to jama'a bara da ake yi yanzu da muke gari ya zamanto ruwan dare game duniya haramun ne ba shi dan bara dalili ɗaya a cikin alkur'ani mai girma da Allah ya nuna cewa ya kamata a yi bara sai a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi cewa mutum uku ya kamata su yi bara a cikin al'umma mutum uku kadai wanda ba su ba kawai haramun ne ya bara mutum na fare mai kudin da Allah ya baiwa kudi mai kudi wanda Allah ya baiwa kuɗi sai Allah ya jarrabe shi da talauci sai ya shiga wani yanayi to nan ya halitta ayi ajo ba shi wani zo ci jama'a ku taimaka min nayi kuɗi sun kubce a'a za a diba ne a gani wani da yana da kuɗi na taimakawa addini kuma yanzu ya samu kariyar tattalin arziki to ya kamata a tallafa masa sai a cikin alhaji wani ka miliyan guda sai alhaji wani ka haikare miliyan guda ka miliyan biyu sai a tattara kuɗi sai a basa kun ga wannan tasawul ne an yi roƙo ne aka aka tallafa masa na ɗaya kenan na biyu eh mutunan da watan ainihin eh mutunan da eh eh yaga ana wata shari'a misali yayi sai ana wata shari'a eh irin mukataba wanda aka sanya ma an yi diya an sa diya misali eh wani ya kade wani da mota sai aka sanya diya miliyan goma sha biyar misali ko kuma sai ka baka ce to wannan matsalar na kashe ta za a da miliyan goma sha biyar kuma baka da miliyan goma sha biyar yanzu ya halitta a musulunci sai a yi a yi tattare a yi roƙo a haɗa don a biya wannan kuɗin kuma misalin mutum ne ya ci bashi za a an tayar shi jistis za a liƙe shi to kuma yana amfani a cikin al'umma ba aikin shi bane kaddara ce to sai a tattaru sai a ce ba dai kuɗi ba da ake besa nawa ne to shi kina mun doke sai a haɗa kuɗin a basa wannan ya halitta mutum na uku shine wanda talauci ya masa riga da wando Allah ya kare mu da wannan iri wanda talauci ya wa riga da wando har aka kai aka gano cikin al'umma wani shi na fama da matsalin talauci sai ka gano wani na fama da talauci ana iya ai sati gidansa ba ɗora abincin saboda babu shi kuma bai zo ya ce ba a bashi to ai hankali hanji ne ko to ya halitta a nan musulmi su tattaru to tara mai kuɗi a yi bara cikin al'umma don a basa wannan amma duk wanda ba wannan ba in yi roƙo ya aikata haramun dalili a ne ke da suna dalili a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa roƙo haramun ne da farin hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda yace shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم من ظلت متنبا زي غشيبا yana roƙo a cikin al'umma sai an waye gari duk wanda ke roƙo a cikin al'umma to zai waye gari ranar tashin alkiyama a huska sababu tsokar nama ko ɗaya duk wanda yake bara duk wanda ya dage yana bara manzon Allah ya ce idan kaga an zo kiyama kaga mutum babu tsoka a fuskarsa to kawai ka sanya shi a cikin layin mabarata Allah ya kare mu hadisi na biyu hadisin Imam Muslim hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa man sa'ala an-nasa amwalahum duk wanda yake roƙon mutane su bashi dukiyarsu takassuran yana maimaita wannan abun to fa inna ma yasalu jamara isan cewa duk dan baran da yazo ya tara kwanan bara to annabi yace yana roƙa maka sa garwoshin jahannama ne garwoshin wuta ake mika masa a hannu ba za ta fal yastaqlil in ya ga dama ya rage ko in ya ga dama kuma ya ƙara in kana so ka ci gaba in kana so ka bari manzon Allah ce mu gaya maka kai dan bara da ka dage kana bara ka mai da bara sana'a annabi Allah ce hutar jahannama ake mika maka hannu Allah ya kare mu hadisi na uku hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim hadisin Abu Hurairah har yau Allah ya kara masa yarda yace shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi suke cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take a hannunsa la an ya'khudha ahadakum hablahu dayanku ya doki yagiyarsa yaje daji yayo itace ya zo ya sayar da wannan itacen shi ne mafi alkhairi gare sa bisa da ya tsaya ya riƙe mutane ko su masa ko su hana sa ma'ana kada ka zauna ci ma zaune banza baka da sana'a wai kai a'a kai baka da sana'a wai kai wai kai me ke da suna wai wai kai na kasashe ne in kai na kasashe ne Allah ai bai ce bai ce gaje kai bara ba Allah bai sanya ka bara ba Allah ya kare mu hadisi na hudu uwa da yake nuna harancin bara hadisin al-Imam al-Bukhari da al'imamu muslim hadisun abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara musu yarda yake cewa alyaddul uliya khairun min alyaddis sufla hannun da yake sama ya fi hannun da yake ƙasa alkhairi ma'ana hannun da kullum bayarwa yake yi ya fi hannun da kullum miƙawa yake yi ya karɓa da haka ‘yan bara ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku daina bara ‘yan bara ku tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da zai baka mamaki malam jabir a garin nan an gwada min dan baran da kullun kullun duk marece na Allah sai ya zuba a dashi jika biyar dan bara ne bara yake yana ya almashi yana yawo da kwano a bare dan Allah fi sabilillahi araba kullun jika biyar yake zuba yake zuba a dashi kullun da Allah da sadi na suka tashi eh da sadi na suka tashi da rabi so so bakwai jika 30 da da biyar da wata fa jika ɗari da hamsin duk wata jika ɗari da hamsin ai wannan ya kamata a sa masu haraji ai ya akwai masu motoci ba har mota uku Allah ya sauwaje kuma ɗan bara ne Allah rawa wani mutum zuciya Allah ka kare mu da mutum zuciya hadisi na biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi hadisin Abdurrahman bin Auf manzala ke cewa لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر باون Allah mutum ba zai taba budawa kansa ba kofar roko kazan baka da aikin komai sai roƙon mutane wai kai a'a kai malami ne ko wani abu ka zauna baka da aikin komai sai roƙo cikin mutane ba za ta duk wanda ya buda ma kansa kofar roko bai da sana'a sai roko to Allah zai buda masa kofar talauci ma'ana baya rabuwa da talauci har abada duk wanda ya sa roƙo a zuciyarsa bai zama sai roƙo to duk abin da ya samu wallahi sai ya ci yayi barar talaucin ba zai rabu da shi ba al-Imam al-Ghazali alaihi rahmatullahi ta'ala yace ababe guda uku suka sanya aka haranta bara abu guda uku ya sanya aka haranta bara a musulunci abu na farin shakka wallahi al-Khaliq mutun yana kai karar Allah ne wajen bawon Allah duk wanda zai zo ya ce maka wani bani to ma'ana ya kai ƙarar Allah ne a gunka domin wa yake bayarwa in har ka san Allah ke bayarwa to me ne sai ka ji wani saka roƙe sa kuma wallahi wasu da sunan malinta kaga wai malami wai wai wai malami Allah rabar mutum zuciya wai malami wai malami kana karantarwa kai da Allah ya bai alqur'ani da annabi ya ce mana babu talauci bayan alqur'ani kuma ka komo kana bara kana roƙo cikin al'umma har akwai malaman da wallahi aka gansu to sun zama ala tsaye cikin al'umma wani wanda an gansu ko su da an gansu to mutum bai da natsuwa ya san yana zagwa kawai shi zai doka zai dora masa wai shi malami ne bai da sana'a yau annabi zauna ya bai da sana'a duk sahabban annabi babu ci masu na banza wallahi duk sahabban annabi ba wanda ya zauna ya jira ta annabi babu shi a musulunci babu ta annabi fa babu ta annabi ka tashi kai kwadago kai nema Allah ya taimake ka amma ka zauna da sunan malinta kana jiran dora mutane larura har mutane su fara gajiya da kai to wannan fa manzo Allah ce har abada da ke da talauci ba ka rabuwa duk abin da ka samu na rayuwa in ko ka mallaki tawa da abin da ke cikin ta wallahi ba ka rabuwa da talauci ni talauci kekashewa zuciya ta kekashe ba ka iya yin sana'a da ka zauna kuma kakka yarda a tara maka yara kana koya musu an abi hurairah ta baka da sana'a kafin an abi hurairah ta zo nemi sana'ar kanka kadibi manzon Allah da ya tashi farin yana karami kiyo ya wara kuma ana biyan shi biyan sa ake yi ba manzo Allah yana karami bai wuce shekara goma ba sana'a yake ta kiyo ana biyan sa to kai annabi ne in Allah ya ga dama sai Allah ya ba manzo Allah duniya da abin da ke cikin ta amma kuma dan a nuna maka cewa sana'a abu ce mai muhimmanci kakkai wasa da ita annabi har addu'a yayin yan kasuwa kai jama'a ina yan kasuwa wallahi manzo Allah ya muku addu'a yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha duk dan kasuwan da ke sauko manzo Allah ya ce Allah ya sanya albarka a dukiyarsa to kai kuma ka zauna shikenan ka rike daga Buhari sai Muslim babu sana'a sai da kana ta jiran kace masu kudi masu kudi yayin iska ne ba su ba su yi da zakka gida ba dai sai waje ka nemi naka ka tara kai da zakkan mana shikenan kawai to shi ka tara ai kaje ka nema to man jadda wajada haka mai talim yace duk wanda ya nema wallahi sai ya samu duk wanda ya nema Allah bai haranta wa mutum inda ka tashi ka nema ka sa ƙarfinka da ƙoƙarinka ka tayya kanka da addu'a sai Allah ya buɗe maka, domin Allah shi ne ke bayarwa, za ka kakka zauna a tara maka yara da sunan malinta, kana fama da tsohon riga gidanka abinci matar kama har a koma nunanta cikin unguwa wai matan malance, duk ta bi ta ƙoƙe, Allah ya sauwaki. Ta rame ta je banke kamar mai ciyon sida, wai matan malance, wai su malamai ne, sahabban annabi duk ba malamai bane kake ga su ya zama dan kasuwa dan kasuwa ne manya manya akwai irin su Usman dan Affan irin su Abdurrahman bin Auf dukkan su yan kasuwa ne kadibi Imam Albani alaihi rahmatullahi ta'ala wannan dai wanda muka san malamin hadisi na duniya kasuwanci yake sana'a yake kai Imam Abu Hanifa shago gare su na sai da tufafi yana sai da yaji da atamfa kuma ana burodi a shagonsa dan kasuwa ne yana cikin kasuwanci da ya kamata yayi karatu sai kuma makaranta ga kudi kuma ga karatu wannan ai wani mawaki ke cewa ma ajmalad din wa dunya idhtama'at me ya kai duniya da kudi da suka taru Allah ya baka ga kudi kuma ga ilimi me ka sunadi ga ka cikin hare ban kana juyawa gidanka kilim matarka tana sa gizner da mota ta tana takawa kai kanka cikin manyan kuma babban mota gida na alfarma sannan kuma zaka zo ka zauna kana innal hamdulillah akwai abun da kashi da Allah babu shi Daga kowa ya tashi ya nemi sana'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin kasuwanci da muke baki daya. Daga yace abu na farin mutum yana kai karar Allah ne, abu na biyu annas sa'ila yabzulu nafsahu li ghairillahi ta'ala. Eh wanda yake roƙo yana kaskantar da kanshi daga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Kana kaskantar da kanka ne duk wanda zaka zo ka ka ga min matsalarka to wallahi bai bai da ka mutum. Ba haka bane, ko yana kallon ka haka haka shidda na bugun bakwai abu na uku sannan kuma cikin roƙo kana kuntata ma wanda kake roƙa kana kuntata ana kuntata ma bayin Allah wannan ma bai ma tashi yin sadaka ba sai a kuntata mai irin misali manzo a zo a matsa mutum jama'a idan Allah ai kaza ka ga mutum ya cika da surutu wannan ma ba dan Allah zai fito ya bayar ba sannan kuma akwai cutarwa ana sanya su cikin kunci wanda ake roƙon ana sanya su cikin kunci yasa maluman malik maluman al-mazahibul arba'a baki daya idan ka dubi al-fiqh ala mazahibul arba'a mujalladi na biyu shahida 283 dukkanin su da al-imam Abu Hanifa da imam Malik da imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal su tafi akan cewa ba rabi dace ba ni imam ammi mazhabul malik hanabila tace tace yukrahu su'al eh musamman a cikin masallaci da ake yi babban kuskure da almajirai suke yi duk da harancin bara kuma har yau an koma cikin masallaci ana bara to bara a cikin masallaci ga hukuncinsa a malaman hanabila suka ce an kyamaci yin bara a masallaci sannan kuma an kyamaci kai wanda za ka ba da sadaka ka ba da sadaka a cikin masallaci makaruhi ne yin sadaka a masallaci kuma makaruhi ne wanda zai bada sadaka ya bada cikin masallaci jama'a mun ji dai ko malaman shafi'iyya suka ce an kyamaci mutum ya bara a cikin masallaci idan akwai kuma cutarwa idan akwai daga sauti da rigima a ciki to kuma sai abin ya zamanto haramun yace wajen makaruhi ne mutum ya bara an kyamata amma har in mutum zai tashi cikin masallaci da an kare sallah jama'a assalamu alaikum ni kaza da kaza malaman mushafi suka ce haramun ne wannan kana hana wa mutane su yi wa annabi salati su roki Allah subhanahu wataala su yi azkar kida annabi karantar da su wannan haramun ne malaman malikiya mazhabin mu ta Afirka ko suka ce yunha anis su'ali fil masjid an hana mu a malikiya mun hana bara a masallaci mun hana an yi nahayi akan bara a cikin masallaci wa yukrahu i'ta as-sa'il fihi kuma mun kyamaci ka ba da sadaka cikin masallaci in ma zaka bayar fita wajen masallaci al-ahnaf sai suka ce yukrahu as-su'al fil masjid wa yukrahu i'ta'uhu i'ta'u as-sa'il fihi an kyamaci yin bara a cikin masallaci kuma an kyamaci mutun ya ba da sadaka a cikin masallaci da ka yan uwa mu kiyaye masu tashi suna hana wa mutane azkar ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma bara na da sharri kamar haka na daga cikin sharrin bara yanzu da za ka je ka dibi mafiya yawan ‘yan tashan masu shaye-shaye idan ka bincika asalinsu ‘yan bara da su koma shaye-shaye ba haka ba ne ni na san almajirin da aka kashi garin ga almajiranci ya sai da allo ya sai solution wallahi al'azum na san shi Allah aramu Allah ya sai da ya sai solution Allah ya sauke kuma bara yana bude hanyar karuwanci ba kullura ba ko kuma gani ba bara yana bude hanyar karuwanci sannan kuma bara daga cikin abin da ke sawa tattalin arzikin kasa baya ci gaba saka muna ba hukuma shawara dan Allah ya mana magani ɗan baran nan ya kamata in ma haraji za a dinga ai wallahi su ne kamata a dinga baiwa takis meri ta ji tsoron Allah su ne kamata a dinga baiwa takis ba masu ba masu biya wata ba to su masu biya wata kudi Allah ya sauke ga wani tsohon wata mu da yazo sai gida dan bara ne wani dan bara ne bara yake yi yana bara yazo sai ya ci bikin gida ana ganin kamar ba zai iya ba wallahi buddu fara zaro sai dai bayan daya in goma goma ya fara hiddowa gagori dan bara da ya mutu nan tashar ta wannan tasha wato garratawa ya mutu aka je za a yi masa wanka aka rasa kowa nashi an je za a masa wanka aka ilto kudi kusan jika 500 da cikin aljihunsa jika 500 san kusan san kisan mil cikin aljihunsa yo wanda zaka zo bar nashi abu sai wata kila ba ko jika 100 bishara jika 100 da Allah ka raba da mutuwar zuciya a rayuwa Allah ka raba da mutuwar zuciya a rayuwa daga bara haramun ne a cikin musulunci Allah ya kare mu Allah ya ce wasa'ilina ko eh da masu roƙo sai Allah ce wabna sabil wa fir riqabi cikin intabayu afwan wa fir riqab intabawa wanda yake bawa ne mai gidansa ya sanya masa kuɗi sai ya ce ba da kuɗi ka zaka fanshi kanka to Allah ce idan ka tashi bayarwa to ka sai bawa ka intar da shi akwai akwai lada mai dimbin yawa akan wannan to Usman suka ce yanzu babu bayu a duniya ya za mu mutabbatar da wannan ayar suka ce sai ka binciki mutanen da ake biya bashi sai ka zo wajen alhaji wa mutum nan waye ya zo misali waye ya zo wajen ka ina son a dan waro min wasu bayun Allah da suka zaka suka ci bashi na abinci da za su ci da iyalinsu to ga wannan dai matar shi guda biyu kuma son duk wata yana cin buhun shinkawa guda ɗaya da rabi da simil da wacece to ba shi nawa ake biyarsa ana biyarsa shi kaɗa ɗari kaza to sai ka fansar da shi ka biya masa wannan bashin kayan aikin alkhairi ko mutum la kaddara Allah rikici ya shi na kuɗi da wani a gasa shi za a liƙe ka zo ka biya wannan kuɗin kayan aikin alkhairi shine wa firriqab ka fidda shi daga wannan kangin na na al'ubudiyya na bauta da za yi da kuma kadaici a gidan kwaso sai Allah ya ce mi arama وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah ya ce wa aqama as-salata wa ata az-zakah kuma ya tsayar da sallah yayi sallah ai da rukunnanta da duk abin da ya kamata a cika mata ita wannan sallar kasan diyawa zan ƙara faɗa diyawa daga cikin masallata suna sallah ne amma ba sallah bace suke yi suna son sallah ne ba sallah bace ake yi ana dai buga goshi ana tashi kusa me yasa wallahi wannan tun tsarki ma bai sai da ake yi ba tsarki ma bai sai da ake yi ba sallar wani fa wani in kaga ya zo ya ruku'i sai ya baka haushi a wanda ke bada mamaki sai kaga mutum biye wasa gun neman kuɗi wata mun tafi ta'aziya a balak muka dawo ruwa suka tare hanya sai muka tsaya mun fi awa biyu muna tsaye ƴan kasuwa sun fi mota hamsin da wani abu duka wannan duniya aka zo nema yanzu wani watakin taron abu da cewa wani akwai wanda fasfati hakirki ne ya karanta kuma bai taba damuwa ba amma kuma wallahi babu kaso da ke barin sa ran juma'a yana a balak alhamis ya tahi ya tahi take da suna ba da gishiri laraba yana bagga talata ya tahi a falla litinin ya tahi taza lahadi yana tawa asabar ya tahi gidan iddan shi kullum bai da zabbe zaura in ka tambaye shi fatiha bai sani ba ha zo ka ga irin su wa'anda fama asbarhum ala nar kidan Allah ya kare mu Allah ya kare mutun ga fade ba ta lokaci sa wajen neman duniya to dan haka wa aqama salata mutun ya tsaye da sallah ka san yadda ake yin sallar ka san farilanta ka san rukunnanta ga agun malaman malikiya idan mutun ya zo yayin sallah tsaf sai aka tambaye ka wani ina farilla ina sunna ina mustahabbi yace bai sani maliki bai da sallah duk wanda zai zo a malikiya duk wanda zai zo yayin sallah a tambaye shi ina farilla ina sunna ina mustahabi yace bai sani ba suka ce baya da sani Allah ya kare mu wa ataz zakata kuma ya bada zakah Allah suka ce to wancan bayanin da aka yi duka daga ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil was sa'il wa fir riqabi aka ce duka wannan ba zancan zakka bane wa'annan haƙƙi ne da Allah ya dora wa mai kuɗi akan wa'annan mutane ba dole sai zakka ba ga zancan zakka ya zaka su kuma zakka mutu takwas ake baiwa mutum takwas ne ba lokaci da akwai lokaci da za mu kasu Allah ya ce wa ata zakata ya ba da zakar dukiyarsa wal mufuna bi ahdihim da masu cika alkawalin su idan ahadu a lokacin da suka yi alkawali kun ga cika alkawali wallahi babban al'amari ne cika alkawali babban al'amari ne manzala cewa yi ala abu guda uku ana gane munafiki da su idan yayi alkawari daga cikin su idan yayi alkawari baya sabawa yana sabawa kuma siffar daga cikin su kuma masu imani shine idan su kai alkawari suna cikawa zaka duk kaga mutun yayi alkawari zai cika alama ce ta mai imani ne idan kaga mutun yana saba alkawari alama ce ta munafiki ne Allah ya kare mu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu kuma alkawalin kala kala ne akwai alkawalin ka tsakaninka da Allah na zaka bauta wa Allah shi kadaya kuma akwai alkawalinka tsakaninka da bayun Allah sai Allah ya ce mi
wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra da kuma masu haƙuri wayanda suka jure suka yi haƙuri eh fil ba'sa'i a cikin talauci a sun yi albasa a cikin talauci suka haƙura da talaucin da Allah ya jarrabe su da shi kasan wani nan yana nan malam jabir shi ta kowace hanya sai yayi kuɗi ta kowace hanya sai yayi kuɗi Allah ya kare mu to Allah ya ce masu yin haƙuri da game da talaucin da Allah ya jarrabe su to wasabirina fil ba'sa'i masu haƙuri game da talaucin da Allah ya jarrabe su waddarra da kuma rashin lafiya lokacin da Allah ya jarrabe su a rashin lafiya na jiki wahinal ba'as da kuma lokacin da ake yaki da lokacin da ake cikin gobsa yaki tare da abukadan gaba sai Allah ya ce ulaiikal ladina
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah ya ce ulaiikal ladina الذين صدقوا وإن سوني ورسك قسكتا سوني ورسك قسكتا الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المتقون kuma idan kana neman masu jin tsoron Allah su ne masu jin tsoron Allah Allah ka sanya wa a ciki wayannan ababe da Allah ya ambata na fara imani da Allah subhanahu wataala na biyu Allah ya kawo zancen tiyarwa na uku Allah ya kawo zancen watan sallah na hudu Allah ya kawo zancen zakka na biyar kuma Allah ya kawo cika alkawali sannan na shida Allah subhanahu wata'ala ya kawo watan zancen abin da ya shafi haƙuri a cikin haƙuri a cikin a cikin ababe guda uku cikin talauci da rashin lafiya da kuma wajen yaƙi sai Allah ce to waɗannan mutanen su ne masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ka sanya mu cikin bayunka masu jin tsoron sa ‘yan uwa a wannan ayar za mu kwana in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sai kuma bayan idul adha za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin nan akwai tunatarwa ta minti biyar akan abin da ya shafi idul adha wanda kamata ya ce mun yi lafta a kanta amma saboda ƙurancewar lokaci sai mu yi a taƙaice kamar haka jama'a me ake nihi da layya muna fuskantar layya yanzu ga ta zo ko sauran 'yan kwanaki kuma muna cikin kwana guda goma ko masu tarin albarka kuma muna fuskantar ranar arfa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muna da aka layya shi ne abin da ake yankawa na dabbobin ni'ima don neman kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala daga bayan sallar idi da hudu ba a ranar sallah har zauwa kwana uku bayan sallah ya ce ake ce malayya sannan kuma a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kuma Allah yake cewa inna salati wa nuski wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin malume sun tattauna akan hukuncin layi kamar haka me hukuncin layi a musulunci wasu ka ce layya wajibi ce da wannan fatawar al-imam al-auza'i da al-imam al-layth da abu hanifa ta da shekul islam ibn taimiyya suka tafi akan cewa layya wajibi ce da kuma wani zance na al'imamu ahmad da kuma wani zance a cikin mazhabar imamu malik dalilin su a kai allah ce fasalli ne rabbika wanhar ka yi sallah don ubangijinka kuma ka yi hadaya ka soke abin haka suka ce haza fi'ilu amurin wannan fi'ili ne wanda ake umarta mutum da ya aiki wal amru yaqtadi al wujub kuma duk inda kaga an ba da umarni to wajibci ne kenan dalili na biyu da suka kawo hadisin jundub radiyallahu anhu wa arda hadisin imamu muslim Allah ya kara masa rahma manzala ke cewa man kana zabaha aw dhiyatuhu qabla an yusalli falyadhbah makanaha ukhra falyadhbah makanaha ukhra manzala ke cewa duk wanda ya yanka abun yankansa kafin ayi sallah kafin yayi sallar idi sai ka yanke abun yankanka to mazala ce mutum ya sake layya ya sake ya yanka wata a wajenta suka ce to kaga wannan dalili na cewa da ba wajibi bace da manzon Allah ba zai ce ka sake ba hadisi na uku annabi sallallahu alaihi cewa ai manzon sallallahu yake cewa man wajada si'atan duk wanda ya samu yalwa duk wanda yake da yin halin yin layya kuma bai layya ba manzala ce kadi ya kuskure ya zo masallacinmu duk wanda Allah ya ba kuɗin yin layya wai don bai da aure ko don ba ta da aure sai ta ƙi yin layya to manzala ce kadi ya kuskure ya zo masallacinmu ka sa akwai gayu da yawa ba su layya ga mutuna da halin yin layya sai ya ce a'a shi bai wai ban layya wai bai layya dalili wai bai da mata to ai ba mace ake ba layya ba Allah ne ake ma ko dalilin suna na gaba wanda a guguje mu barsa abu nabi suka ce sunna kauli nabi suka ce sunnatun muakkada sunna ce mai karfin gaske wannan shine dalilin kaulin jamhur kuma shi yafi shahara kuma zancen imamu ahmad wanda shi mafi shahara a wajensa da kuma al-imamu malik suka ce sunna ce sunna ce muakkada ga dalilin su annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana jabir dan abdullah yayi sallah a gunsa hadisi yana abu daud jabir dan abdullah yayi sallah gun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar idi lokacin da aka yi da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da rago guda biyu sai yanke wannan ragunan sai ce bismillah wallahu akbar yace allahumma hadha anni wa amman lam yudhi an min ummati manzon Allah ya ka- ya yanke rago guda biyu yace bismillah da sunan Allah yace allahumma hadha anni yace ya Allah wannan nawa ne da duk wanda bai yi layya ba cikin al'ummata sai dan haka in baka yi ba ma manzon Allah ya sallallahu yayi maka abu na biyu suka ce hadisi hadisi ne wanda annabi ke cewa duk wanda yake da niyyar yin layya man arada manzon Allah ya ce man arada da wajibi bane da manzon Allah bai ce man arada ba da ka layya sunna ce muakkada duk wanda Allah ya bai wa layya hari yin layya to yayi gaggawa ya sai rago mai mai mai kitse kai kai layya da shi sannan kuma ana yin layye ne akwai sharuɗa wajen layye kamar haka na farin dabban layya zama to cikin albahimatul an'am cikin dangin ababe guda hudu rago da tinki rago da da tunkiya ko bunsuru da da akuya nake suna sa da da shanuwa saniya ko da kuma raƙumi da taguwa wanda su ake layye da su ba a layye da wanda su ake layye da su abu guda hudu sharadi na fari sharadi na biyu dole sai sun cika shekarun da ya kamata a ilayya akwai shekaru da ya kamata kowanne daga cikin wa'annan abu guda hudu ya cika abu na farin rago da tunkiya ya yi wata shidda idan rago ya yi wata shidda yana layya idan tunkiya ta yi wata shidda tana layya abu na biyu dan taure bunsuru yana layya ne lokacin da ya cika shekara daya akuya tana layya lokacin da ta cika shekara daya sa ko saniya ana layya da shi lokacin da cika shekara biyu idan saniya ta kai shekara biyu za a yi laye da ita idan sa ya kai shekara biyu za a yi laye da shi abu na uku waton raƙumi da taguwa idan suka cika shekara biyar sun kai lokacin da ya kamata a yi laye da su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake abu na uku shari na uku shine a samu kada a ko sharuɗa ya zamanto ya zamanto ba ta da aibi ko makanta kada a same ta makauniya idan tunkiya ta zamanto makauniya ba ta gani ko kuma wasan ta zamanto mara lafiya ko amale ba amale ba ta amale ba ta ba ta ba ta abin nan ba ta ba ta layya ina fata mun fahimta amale tunkiya amale ba ta layya haka sannan wanda take makauniya ba ta layya haka sannan kuma wato tunkiya wanda ta kare kararriya ba ta layya wannan sune dabbobin da ba su layya wasu na karawa da wanda kafanta ya kare wannan makaruhi ne a layya amma idan ka so rago ya rago mai ƙahon kare na layya mai kafaffo mai kafe mai kararre ƙaho shina layya tar a ce maka bai layya a'a wannan wanda suka ce yana layya sannan kuma a gurguje da wanda kuyarsa ta dan gunce ko hanci ya gunce duk yana layya duk yana yin layya wannan aibi ne wanda ba zai hana shi ba yin layya sannan kuma ana yanki layya ne daga lokacin da liman liman ya yanke ragonsa bayan ya kare ba da sallar idi yayi khutba ya yanke sai ka yanke duk wanda ya yanke liman bai yanke ba to ya je ya nemo wani abun yankewa ya yanke bai layya ba ina ba ta mun fahimta duk wanda saboda gaggawan ka aza ka gashe ka rige liman yanka wa akramaka Allah wancan sadaka ce sai ka je ka nemo sabon rago kuma sai ka yanke sannan kuma naman layya ana raba shi kashi uku ne naman layya ana raba shi kashi uku kashi daya ka ci da iyalinka ka more e kuma ba laifi ka dan ajiye ka dan moye ka dan murmuro ka dan tabawa e ba laifi ka dan more kashi na biyu ka bada sadaka e ka dinga ba ka bada sadaka kashi na kuma kai kyauta e naman lai uku ake rabawa ka raba shi uku ka kuma ma za su su kwakwashe nama a sa cikin daki a boye a'a uku ake rabawa ka ci daya kai kyauta da daya kai sadaka da daya almajiri masu shigowa a basu sannan kuma a yi kyauta akwai wanda ma in yayi ma ana bashi wani bai ba wanda yayi a'a in mutun yayi laye ma ana bashi sadaka ce manzo Allah yana karɓar kyauta sannan kuma bai halitta mutun ya sai da wani abu cikin naman da ya yanka a naman da ka yanka bai halitta ka sai ka sai da wani abu mutane diyawa suna kuskure haramun ne sai da fatar nama layya haramun ne inji malumai akwai hadisi suke annabi ke cewa duk wanda ya sai da fatar layyansa ragon da ya laye da shi to manzala ce bai da layya duk wanda ya sai da fatar ragonsa da ya sai da bada kyauta ana badawa kyauta kuma ba a biyan mahaucin da ya maka aiki a cikin wannan wannan naman da wannan naman da ka yanka ba a biyan sa da shi sai ka ba sa kuɗi na musamman sannan kuma ita wannan layyan eh, ana buƙatar mutum ya yanke har tsawon kwana uku in ran sallah baka samu ba Allah bai yassare maka ba to radde da sallah ayyamut tashriq radde da sallah share da watan zulhijja ka yanke in baka samu ba sha biyu da watan zulhijja ka yanke in baka samu ba sha uku ka yanke in baka samu ba ka haɓar manzon Allah ya yi maka Allah subhanahu wataala ka nuna muna ranar arfa lahiya Allah ka ba mu ikon azamtar mu ranar arfa ya Allah muna roƙa duk alkharan da yake ciki Allah ka sada mu da su ya Allah muna tawassul da sunayenka muna tawassul da ibadun da muke cikin wannan kwanaki guda goma malam jamila fiye da ni cewa azumin ranar arfa wannan ta kasance ranar juma'a to da yawa mutane su shiga rudu cewa wai ba a azumi ranar juma'a a hadisi na makaruhi na yin azumi ranar juma'a amma ranar arfa wannan wanda ya kuskura ya bari aka yi azumi ba da shi ba in ka kuskura ka yi asarar karkara zurbe shekara guda biyu in mutum yana iyawa ka hada da litinin da alhamis ka yi juma'a ka yi in ba ka da halin yi ba ka iya ba ka azumci juma'a kadai Allah zai karkaye maka zunubinka na shekara da ta gabata da shekarar mai zawa kuma kakkayi wasa da yawaita addu'a cikin ranar arfa domin Allah yana saukowa a wannan ranar mala'iku suna saukowa kuma duk addu'ar da mutum yayi Allah ya karba kuma addu'an mai azumi manzo Allah ce ba a mayar da ita haka ku yi kokari ku azumci ranar arfa ku sa matan ku su azumta ku sa diyan ku su azumta a dora saman istaciya tunatar da mutane arfa a azumi kowa yayi azumi sannan kuma a yawaita yin addu'a kuma mu sanya wannan ƙasar tamu addu'a mu daina wasa da wannan ƙasar mu sanya ta addu'a Allah ya ƙara mata kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya ƙara mana wadata da kwanciyar hankali Allah ya raba mu da dukkanin fitattun na rayuwar duniya ya Allah muna tawassul da sunayenka alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ka biya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi ya Allah akwai masu bukatar aure a cikin mu Allah ka ba su mata na gari wasu ƙari suke nema Allah ka ba su mata na gari ya Allah wasu kuma su abinda suke damuwa da shi bak ya Allah ka ba su wasu kuma Allah kudi suke bukata Allah ka masu albarka wannan kuma shi nan Jamila ta dauki hankalin shi Allah mallaka mai Jamila a zauna lafiya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka iya wanda iyawaka akwai ƴan kasuwa jewa cikin mu anan Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu ka sanya albarka a iyalin mu ka sanya albarka a dukiyar mu ka sanya albarka a kasuwancin mu ya Allah ma'aifa mu ka gafarta musu a rayuwa Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka sanya da mu da su aljanna ce mu kuma baki daya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh